أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yan uwa muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa yarda shi da amincewar shi ya nufaci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba darasinmu na yau shine ifsha'us salam wato yada sallama asalin lafazin sallama abin da yake nufi shine zaman lafiya mutumin da kace masa assalamu alaikum kana nuni zuwa gare shi cewa ta bangaren ka ka bashi amana ba za ka cutar da shi ba idan ya ansa maka cewa alaikum salam shi ma yana nuna ya baka amana ba zai cutar da kai ba daga lokacin za ku mu'amalanci juna irin mu'amala ta addini kafin zuwan musulunci ba maganan sallama tsakanin su sai dai da safa idan an tashi mutum ya ce im sabahan ko imu sabahan idan mace ce imi sabahan haka to amma musulunci ya zo sai koyar da assalamu alaikum قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صلى الله عليه وآله وسلم يشي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا باذاك شجاء الجنة باهر سيدا كن إيمان ولا تؤمنوا حتى تحابوا باذاك إيمان باهر سيكن سوجونا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم shin in shiryar da koman zuwa ga abin da in kun aiwatar da shi za ku so juna shi ne afshu salama bainakum ku yada sallama ya junanku duk al'ummar da ke yada sallama a junansu alama ce da ke tabbatar da cewa akwai zaman lafiya tare da su wannan shi yasa mutanen sudan suke bani sha'awa idan mutum zai gita ya samu mutane ya san su bai san su ba yara ne manya ne zai ce musu salamu alaikum yayin da mu nan ɗabi'ar mu wani sai ka san shi kake masallama in baka san shi ba za ku yi kiriya kai da shi ba kai masallama amma abin da musulunci ya da shi za ku yi kiriya da mutum ka san shi baka san shi ba babba ko yaro ce mar assalamu alaikum wannan tarbiyya ce mai kyau sahabiyul hadis sahabiyan hadisin huwa abu huraira radiyallahu anhu shine abu huraira Allah ya da shi yace inna ifsha as-salami ya da sallama sababul liwuqil muhababati dalili ne na afkuwar son juna soyayya li'annal islam saboda musulunci la yakunu illa man safa illa min safa'il qalbi baya yiwa sai an samu tatuwar zuciya sarkin zuciya wa tawadu'i da kalkastar da kai wal mastana da kuma rashin dagawa wannan shine sifa ta musulunci duk abinda Allah ya baka ni'ima dukiya Allah ya baka mulki Allah ya baka ilmi Allah ya baka kada kai wa mutane dagawa kar ka dinga kai kafo ne fa kullu man indahu safa'ul qalbi duk wanda akwai kyautatuwar zuciya da tsaftatuwar zuciya tare da shi wattawabu'i da kuma attawabu'u da kuma alƙasar da kai shine tawabu'i wal maskana da kuma nuna shi ba kowa bane yuhibbuhun nas mutane za su so shi idan ka zan mutum mai saukin hali mutum mai kyakkyawar mu'amala mutane za su so ka ala tara ba ka gani annan zalama almutakabbirin azzalimai masu girman kai la yusallimuna ala nas illa qalila ba sa yi wa mutane sallama sai yan kadan mutum ba zai yi sallama ba sai wanda ya sani wa balika hakan kuna faruwa ne min kibrihim saboda girman kansu wa iftikharihim da alfaharunsu fala jarama babu laifi annan nasa yabudunahum za ka sami mutane suna kyamasu suna fushi da su ba sa san fayakulu tarku salami alaihim sai ya zama barin sallamar da ake ba a yi musu sababan lil adawa wannan shine sababin da zai jawo adawa wal bagba da fushi misali mutum yana jin shi maudaci ne a shi basaraki ne shi mai mulki ne shi mai ilimi ne ya zo ya wuce talakawa masu karamin ƙarfi bai yi musu sallama ba bayan sun haɗa ido sun gan shi ya gansu za su ji ba daɗi a ransu shi babu abin da ya sa bai yi musu sallama ba sai girman kai yana ganin ya wuce ajinsu su kuma daga lokacin za su ji ba sa san shi saboda sun fahimci ya raina su a lokacin da wata musiba za ta same su za ta same shi ba sa kai madauki saboda mai suna ganin cewa ya raina su daga lokacin sai adawa ta shiga tsakanin shi da su qauluhu fadan shi manzo Allah da yace afshu min al-ifsha'i an samu kalmar daga al-ifsha wa huwa al-isha'a wal iksar shine yadawa in an ce al-isha'a yada abu ko yayatawa wal iksar da kuma yawaitawa wa fihi al-haqqul azim a ciki akwai kwadaitarwa babba ala anna ifsha as-salam a bisa yada sallama wa bazaluhu lil muslimina kullihim da kuma yawaita ko bayar da sallama ga musulmi dukkan su man ta'arifuhu wanda ka san shi wa man lam ta'arifu da ma wanda baka san shi ba wassalam sallama awwalu asbabi ta'alufi shine sababi na farko wajen hada kan al'umma wa miftahu istijlabi na mawadda shine mabudi wanda ke jawo san juna da kauna wa min ifsha'ihi daga cikin yada sallama tamakkun ulfatul muslimin anan da ake samun damar haduwan kawunan musulmi ba'dihim li ba'din sashin su da sashi wa izhari sha'airihim al-mumayyiz lahum da kuma bayyana alamomin su shi'ar shi yake ci da shi alama wannan yasa ake ambaton baji na 'yan makaranta a ce mashi a saboda yana bambance dan waccan makarantar da waccan makarantar almumayyiz lahum an ghairihim wanda wannan sallamar shine ke bambanta su da wasu wanda ba su ba min ahlil milal daga sauran mabiya wasu addinai almilal jam'i ne na milla milla wani addini shi yasa aka umarci manzo Allah ya yi riko da millata Ibrahim Hanifa tafarkin Ibrahim alaihi salam ma ma fihi min riyabatin nafsi tare da abin da ke cikin shi na tarbiyyan tarai wa luzumu tawabi'i da kuma lizintar kalkasar da kai wa izami hurumatil muslimin da kuma girmama alfarma ta musulmi to sai na 255 yace falafun abubuwa guda uku man jamma abun na kadi jama al'iman wanda ya tattara su haƙiƙa ya tattara imani al'insafu min nafsi na farko ka yi wa kanka adalci wa bazal salami lil alam sannan ka yi sallama ga kowa in an ce alam kowa ka yi mar sallama sannan wal infaq da ciyarwa min al-iktari a halin babu mutum ya yi ƙuru ya bayas to wa'annan abubuwan guda uku alamu ne na imani ma'ana in an ce mutum yawa kanshi insafi yawa mutum yawa kanshi adalci abinda ake nufi duk abinda zai jefa ka halaka abinda zai sabbaba ma fushin Allah kada ka yi shi domin akwai abinda za ka yi cikin nishadi ranka yana so kana jin daɗi kana walwala kana dariya amma wannan aikin na gadar ma da fushin Allah madaukakin sarki misali mukaddara yanzu mutumin da zai hau bajau na shashe yana yi lokacin da zai rika yin cacen daɗi yake ji ana wasa da dariya to amma yana aikata abin da Allah ya haramta wannan ba yi wa kai adalci ba ne zalintar kai ne mutumin da zai zauna a majalisa ana gulma ta mutane a ce wani ya yi kaza wani ya yi kaza ana shewa ana kashewa wannan zalintar kai ne ba yi wa kai adalci ba mutumin da zai ɗabi dukiya ta haramun mai ɗimbin yawa ya zo ya gina gida ya sai mota ya yi tufafi ya ci abinci komai ya fi ƙarfin komai wannan ba yi wa kai adalci ba ne zalintar kai ne ashe abin da ke yi wa kai adalci mutum ya yi ƙoƙarin tsare rayuwan shi a bisa haddin shari'a to hakan ku baya tabbata sai ga wanda yake da imani mun fahimta bari mu ba ku wani misali ɗaya daga cikin magabata Allah ya masa rahama yunwa yake ji ya kai halin da kusan kamar ya suma ya kai hali kamar ya suma bai samu abin da zai ci ba yana tafiya sai samu jaka jaka da kudi a cikinta kuma kudin masu yawa kudi na fitar hankali lokacin da ya dauki jakar ya tafi gida da ita ya fara lissafin irin abin da zan yi zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza sai tunani ya zo masa ba kudinka bane yadda wa akai sai nemi wuri sai aje wannan jakar ba a jima ba sai ga mai jakar ya taho yana cigiya wanda ya tsinci jaka da kuɗi a cikin ta iri kaza ya kawo na yi alkawarin zan ba shi tukuici kaza shi kenan sai ya tare sai sha jaka iri kaza kaza kaza kaza ya faɗi kuɗin da ke ciki haka ne shi kenan sai ɗauko jaka sai ba shi da kuɗin a ciki dattijan ya ji daɗi sai sha marto ga lada ta tsintuwa na baka sai sha ba zai ansa ba sai shi aini na baka sai shi a'a ai ba aikin da nema haƙƙi ne yadda wa kai in na tsinta in baka ya matsa mar sai sha masa wallahi ni ba zan samu nutsuwa ba in ka bani wannan kuɗin ba zan ci ba sai ya haƙura da ka dattijan ya anshi kuɗin shi ya tafi shi mutumin ya ci gaba da rayuwa da kyar ya samu abin da zai ci a wannan lokacin bisa kaddara sai suka hau jirgin ruwa suka yi tafiya a cikin tekun jirgin ruwansu yadda kiwon dutse suna gudu jirgin ruwan ya buɗe mutanen suka halaka sai shi akan wani allo na jirgin ruwa a kai ya dafe wannan allon bai nutse ba haka ya samu ya ta kora wannan allon bai san ina za ba ƙarshe ya hangi tsibiri a nesa sai ya kaɗa ya nufi inda tsibirin yake daidai sai samun mutane da ke rayuwa a wannan wurin ya sabka ya shiga cikin garin suka kawo abinci suka bashi zai je masallaci ya sallah to da yazo ya zauna sai ya fara karanta alqur'ani ya fara karanta alqur'ani sai mutanen suka zo ta ah ka iya karatu sai sha musu iya iya to ka koya mana mana sai ce to ya amin sai suka taru da su da ƴaƴansu yana koya musu rubutu yana koya musu karatu yana koya musu rubutu yana koya musu karatu almuhim kissa sai dai da tsawonta ina son in takaice muku yanda idan mutum yayi alheri alherin ki dawo kan shi wanda dalilin dalili yasa a wannan garin sai suka dauki diya suka bashi auren diyar suka dauki diya suka bashi aure lokacin da aka kawo masa yarinyar sai ga tsakiya sarka a wuyanta shine sai ta kallon wannan sarkar sai mutanen da ke wurin suke mamakin ba yarin yake kallo ba sarka yake kallo sai suka tambaye shi sai ce mamakin da yake ya ce wannan sarkar ya taɓa tsintar jaka da kuɗi kuma aske akwai wannan sarkar ita kanta sarkar ta zinare ce kuɗinta suna da yawa ya ce kuma ya tabbata wannan sarkar ita ce ya ce kuma sai ya ganta a wuyan wannan yariya yana faɗin haka mutanen wurin sai aka ɗauki kabbara da ƙarfi aka yi kabbara kuma kabbara sai gari amsa me yake faruwa aka ce wannan yarinyar mare ne ya ce babanta ya rasu kuma nan babanta ya zo yake ce mana tun da yake a rayuwar shi sai ya ga musulmi aka ce bar da aka yi yaya ya ce jaka yadda da kuɗi wanda ya tsince ta talaka ne baya da shi yayyayye ba shi wani abu a ce ba zai ansa ba ya ce babanta ya ta addu'a ina roƙonka ya Allah wannan mutumin ka sabbaba dalilin da zai haɗa zurriyan aure tsakanin iyali na da shi kuma ita dai ce yadda ya bari ƙarshe wannan uban ya tattara wannan abin ya ce ko da ya rasu a yi mata aure da wannan kayan sai ya zama jakar da kuɗin da ke ciki da sarƙar duka na ɗiyar ne kuma yanzu an ba shi ita a matsayin matashi babanta ya riga ya rasu kaga kenan ya zama nashi bahaushe ya ce kai da kayan mallakar wuya ne to shine abin ya ba kowa mamaki da aka koro kissar yadda abin ya faru abin sai ya zama akwai matukar abin al'ajabi a ciki to ba nan al'ajabin ya tsaya ba sai suka zauna su da ita sai suka haifi 'ya'ya biyu maza sai ɗaya rasu a sai ta rasu uwa da ta rasu kaga masu gadanta daga mijinta sai 'ya'yanta tunda ba ta da uwa ba ta da uba da haka sai ya zama su ne suka gaji dukiyarta abinda mijin ya gada a cikin dukiyar sai ya gaji rubu'i ɗaya cikin hudu amma sauran sulusi sai aka raba ayanta maza ana nan sai ɗayar su a cikin ayan maza kaga wa zai gaje shi dan uwan shi sai baban shi baban shi zai gaje shi shi ma ɗayan sai ya rasu sai aka waye gari dukkan dukiyar baki ɗaya ta dawo hannun shi mun fahimta to haka ubangiji ke maido da alheri idan mutum yayi shi yasa ake cewa wai kakan yi jifa da alheri a baya kuma sai ka je ka same shi gaba shi yasa ake cewa man taraka shay'an lillahi awwadahu Allahu ma kana khairan minhu duk wanda ya bar abu saboda tsoron Allah to sai Allah ya canza marmafi alheri sama da wannan abu mun fahimta da kyau yanzu wancan mutumin tsoron saba wa ubangijin shi yayi bai ci waccan dukiyar ba to sai ubangiji ya dawo bar da dukiyar kuma ta zama ta halal aure shi mun fahimta domin da ya boye dukiyar bai nuna ya tsinta ba ta boyu a duniya amma gobe alkiyama za ta boyu ba ta boyuwa ɗaya daga cikin magabata matashi ne matashi ne haka mutum ne mai ilimi gwargwadon hali sai wata yarinya take son shi haka sai dai su yi murasala ta rubuta mata takarda ya rubuta mata takarda ta rubuta mata takarda ya rubuta takarda suna zauren ran nan sai Allah ya jarrabi garin sai aka samu wata guguwa mai karfi ta dinga ya ce gidajen tana zubarwa in banda wanda gidan shi gidan dutse ne ita ma sai guguwa ta ritsa da gidansu don haka kowa in ya tashi kokarin da yake ina zai biya fake sai ta amfani da wannan damar sai ta rugo gidan da yaron yake sai ta same shi a ɗaki yana karatu a zaune ana ta iska ɗakin shi ɗakin dutse ne sai take nuna mato ai yanzu dama ta samu duk abin da za su yi ba wanda ya sani sai ce mata ashe haka ne ta ce tana ganin haka ne ta ce gaya mara aika san ba wanda nake so a duniya kamar kai sai ce ya haka da kendir a gaban shi shi ne sai sanya ya tsashi wannan akan kendir sai ya ta kama da wuta sai ya goge sai sake sa wannan sai da yatsun shi guda biyar kowace ta kone sai ce bata dubi hannuna ta ce me yasa kai haka sai ce yanzu inda zan bar candar din ya rika cin yatsuna konewa zan yi a gaban ki in zama toka yace idan na aikata abin da kike nufi to gobe alkiyama Allah zai min azaba sama da wannan ba kuma mutuwa zan yi ba yace dan haka ina ba ki hakuri ba abin da zai faru ita tana kuka shi yana kuka karshe ta tashi ta tafi gari ya waye hannun shi ga ya akone me ya faru me ya faru bai gaya kowa ba yayi jiya ya warke baban da kuma attajiri ne waɗanda suke neman yarinyar ƴaƴan masu kuɗi da ƴaƴan sarakuna kuma ba wanda ya san akwai tare tsakanin shi da ita sun yi wa juna wasiku ba wanda ya san da wannan amma abin da hankali ke aunawa ai ita ba ajin shi ba shi na farko ba dan kowa bane dan talaka ne amma ita ƴar masu akwai shi lokacin da manema suka yawaita wane yana santa wane yana santa wane yana santa ubangiji kai sai shawara da abokan shi cewa wa kuke gani mai halayya ta gari wanda ya cancanta in ba a diyata ni ba maganan kuɗi ko mulki ko abin da ya kama da wannan ba sai suka ce mu in shawara za mu baka akwai yaro dan gidan wane yana nan mai karamin ƙarfi ne mu muna ganin a matasa a nan ba mutumin da ke da salaha da kamewa kamar shi ka bashi sai ta ya bashi karshe sai da aka zo aka yi auren aka kare ana ta mamaki ya aka yi a matsayin shi na babban mutum mai kuɗi mai kaza ka ɗauri ɗauki ɗiyarka ka ba wa talaka to sai da suka zauna shi da ita a ɗaki bayan an ɗaura auren sai yake ce mata yanzu Allah bai canza mana mafi alheri sama da wancan ba ya ce wancan hanyar kina ganin ba wanda yake kallon mu kin mance Allah na kallon mu idan mun yi Allah zai mana azaba idan kaza ya faru kaza zai faru ya ta karanta mata sai ce to barin tabbatar miki babu abin da yasa Allah ya canza mana mafi alherin abin da muka rasa can baya sai dan ganin girman shi da tsoron shi da muka ce ba za mu ba amma da mun kuskura mun gida ya wulakanta mu a duniyar mu da lahirar mu to wannan shine sunna ko turba ta magabata Allah madaukin sarki ya musu rahama to shine wa bazalus salami lil alimi a mataki na biyu kenan ya da sallama ga kowa duk wanda ka san shi assalamu alaikum wanda ka san shi assalamu alaikum baka san mutum ba assalamu alaikum sannan wal infaqu min al iktar wato ciyarwa daga halin babu na abin da yake hukuntawa kar ka dauka cewa kyauta sai mai kudi kamar yadda muke fahimta a yau misali mutum zai zo da bukata wani zai kawo takarda daga asibiti za a yi mara aiki yana bukatan kudi sun kai dubu ɗari sai ka ji an ce to ai ina ga wannan sai dai a nufi irin su alhaji wani su alhaji wani kai baka da dubu goma ko dubu ashirin ko dubu hamsin da za ka bashi amma za ka iya bashi dubu biyu to bashi dubu biyu mana in aka samu irinka irinka irinka mutum hamsin suka bashi dubu biyu biyu bai rage ba ya rage misali mutum ya zo sai sha ma wallahi bai sha abinci ba tun da safe kuma ka san bai cin ba ka lalaba ka ani ba da komai sai naira goma amma kana da abinci a gida kai ba baka da matsala abinci sai ka ji kunya ka ɗauki naira goma ka bashi to da za a samu masu naira goma goma irin ka mutum biyar su haɗa mar idan ya samu naira hamsin ko biredi ya saya na naira hamsin ya haɗa da ruwa ya sha bai rage ba to kyauta wadda Allah maɗaukin sarki ke itibari da ita kyautar da zaka bada kai ma kana da buƙatar abin yanzu idan ina da naira miliyan ɗaya don na shirya naira dubu na bada menene naira miliyan ɗaya nake da akwai da wanda yana da naira miliyan daya da wanda yake da dubu goma suka yi kyautar naira dubu dubu waye jarumi mai dubu goma shi dubu goma mallaka wani lokaci hadisi na manzon Allah ya tabbata wani mutum hisabi aka zo ana yi masa duk aikin da aka ɗauko aka ɗora akan skeli sai a samu aiki ne maras kyau don haka skelin shi na sharri sai rinjaye skelin shi na alheri da yawa yake kuka mala'iku ke tambaye shi kukan me kake ce ba kwa gana abin da ke faruwa ga awo na tafiya sikeli na da laifi na ƙara ƙaruwa shi ke ƙara nauyi ƙarshe har sai da ya rage babu komai a ƙasa sai wata kwalba da ruwa a cikin kwalbar suke ce marka ya raki da kuka kuma awon ba kare ba sai ce musu abin da ya rage wannan kwalbar ita kaɗai ce a ƙasa kuma ku kaddara wannan kwalbar da alheri ne ba a cikinta yaya za a yi ta rinjayi sharrin da ke nan wurin shi a tunanin shi a hankali lokacin da aka ɗora wannan kwalbar akan sikelin sai aka samu alheri kuma sai ya zama alherin shi ya rinjayi sharrin shi linkin ba linkin da yawa shi ne sai murna ya farin ciki sai kisa ubangiji ya aka yi haka yaya aka yi haka kafin yanzu ya yanke kan shi shiga wuta saboda ayyukan shi ne sharrin sun fi yawa amma yanzu ya san ya yi fasi sai ake bashi labari cewa kana zaman duniya akwai mabukaci da ya zo yake son ka bashi wanda kai ma baka da shi abin da ya rage a ajihun ka kenan wurin amma da ka kalle sai baka tausayi sai kaga ka bashi kai ka haƙura ya fi zama alheri kuma abin da ka bashin bai ta hakara ya karya ba ɗan kaɗan ne amma da ke baya da shi lokacin da ka bashi sai ya ansa ya godiya shi Allah sa albarka har sai ya kuka kukan da ya shi ne aka zuba hawayen a cikin kwalba aka tura kan sirinka kun fahimta to don haka har kullun jarumta wajen ciyarwa a yanayi da ake ciki irin na yanzu duk abin da kake da shi komai kankanta shi ka duba wanda baya ka bashi za a waye gari a gidanka watakila ka ci abinci an rage wanda za a yi dafti wani kuma ga yashin a gida ko makwabci ba a ci na ranar ba na daren babu ga kuma yara to ka ɗauki kaɗan ka bada ko da yaran gidan can a ba in manyan ba su samu ba to Allah yana son kyauta irin wannan hada asarun min ammar ibn yasir wannan asar ne daga ammar ibn yasir radiyallahu anhu Allah ya dade shi qauluhu fadan shi da yace talaqun ay talaqu hisalin yana nufin dabi'u guda uku man jama'ahunna wanda ya hada su faƙar jama'al iman hakika ya tattara imani ai faƙar jama'a faba'ilal imani wa fasa'ilahu hakika ya tattara fabalan imani da kuma ɗabi'un shi ƙauluhu faɗan shi da ya ce al'insafu min nafsi shi ne ka yi wa kanka adalci wa huwa al'awwal shi ne na farko fa'inal insaf adalci ya kari an tu'addi ilallahi jami'a hukukihi yana hukunta ka bawa Allah madaukakin sarki duk hakkin da yake hakkin Allah ne wa ma amarahu bihi da abinda Allah ya umarni wa yajtani mutun ya nisaci ma nahabu an duk abinda Allah ya hana shi wa an yu'addiya ila an-nasi huquqahum ya bawa mutane haƙoƙansu wala yaqulu ma laysa minhu kada mutun ya nema abinda ba hakkin shi bane wa an yansifa aidan mutun yayi adalci fala yuqi wa hadhi kabihin asla kada ya aika da afka rayuwan shi cikin abin da yake da muni a shar'ance tun asali tun farko qauluhu fadan shi da yace bazalus salami lil alam yin sallama ga dukkan mutane wa huwa thani shine mataki na biyu fa ma'anahu abin da yake nufi li jami'in nas yin sallama ga dukkan mutane wa hadha yatabamman Allah ya takabbar ala ahad wannan na nuni cewa kada mutum yayi girman kai ga wani wa Allah ya kuna bainahu wa bain ahlin jafa kada ya zama akwai wawaitarwa wulakantarwa ka dauki wani are na babacin komai ba shine ma'anan jafa misali don in ka ce jafa fulanu fulana wani ya rena wani ko kuma wani ya wulakanta wani yamtani bi sababihi min as-salami alai rena shi shine saboda shi mutun zai hannu ba zai wani sallama ba qauluhu fadan shi ne ce al-infaq ciyarwa wato wannan wani lokaci akwai wani mutum sako aka bani na kuɗi in bashi suna da yawa aka ce ina to dama an gaya min shi ɗabi'an shi baya ɗaga waya sai ya ɗaga waya na kira yi wayan shi ɗaya biyu uku bai ɗaga sai na buga wanda ya bada kuma a bashi na shi to na buga mara waya bai ɗauka ba ni kuma yanzu ga tafiya da mu to ashe lokacin da buga wayar ya kalli nan ba bai daga ba saboda bai san ko lambar wace ce ba daga baya sai kira ni kuma har na hau hanya zan tafi ashe shi wanda ya ba da kuma a bashi ya buga mai sai sai an kira yi lambar ka ba ka daga ba sai sai eh saboda bai san ko da sai sai to sako ne na bada na bawa ne ba kuma sai ya kira yi lokacin da ya kira ya nakalli lambar sai na ki daga ni ma sai na kyale shi ya sake bugowa na ban daga ba na uku sai mun tas sai sha shi ne wanda ya akai kaza akai kaza akai kaza akai kaza da ya sake bugowa sai ya daga sai na ce to yanzu gari zan fita daga cikin gari tafiya zan sai ke da Allah kai hakuri ina zan same ka yanzu ina da bukatar kuɗin na ce mar gaskiya Kano zan je sai na dawo kayi nisa na ce mar eh har ma na wuce babu to da Allah ko zaka dawo ni na ba kuɗin man daga gona karshe na ce marka ya haku kuma abin da ya sa na mar haka kudin suna gida inda zan ce kawai ya zo a bashi zan ce zuwa bashi sai da daushin na dawo nake ce mar irin wannan mu'amala ba haka ya kamata ka yi baka ce baka daga waya ta mutum dan baka sani na ce wani larura ne wani kuma alheri ne zai same ka wani bukata ce a wurinka na ce rashin daga waya alama ce ta girman kai baka daga waya sai ta wanda ka sani kai baka tsammanin wata ranka buga wanda bai san ka ba abin da ka yi wa wani in an yi ma ba za ka ji daɗi ba Allah ke yi ta sai ta wal infaq min al iktar wa huwa salis shine na uku ai an tubayyika alayhi fi rizqi wato shine ka kuntata masa cikin arziki yuqalu akan ce aktar Allah rizqahu Allah ya kuntata arzikin shi ai dayyaqahu wa qallalahu wal infaq ciyarwa min al iktari a halin babu yaktabi kamalar tawaffuq billahi ta'ala yana hukunta kamalar amintuwa da mutum yake da ita daga Allah madaukakin sarki wa tawakkulu alai da dogara gare shi wasi'atu alal muslimin da kuma yalwatawa musulmi wa ghairu zalik da abin da kama da wannan 226 wa an abdullahi bin amr radiyallahu anhu anna rajulan wani mutum sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khairun wannan musulunci ne mafi alheri kale shi to ta'imu ta'ama ka ciyar da abinci wa taqaru salam kai sallama ala man arafta ga wanda ka sani wa man lam ta'rif da ba wanda baka san shi ba qauluhu fadan shi da yace ayyul islam khair wannan musulunci ya fi alheri ay ayyu adabil islam yana nufin wannan ladubban musulunci a cikin ladubban musulunci wanne وأي خسال أهله وأي خسال أهله wannan ɗabi'ar musulunci ko musulmi khairun ya zama alheri wa inna makala sai ya ce to da imu ta'ama ka ciyar da abinci wa lam yaqul bai ce ba ita'amu ta'am ciyar da abinci wa ilqa'us salam bai kuma ce ilqa'us salam ba li yu'lam bi zalik saboda a sani da hakan annan nas mutane mutafawituna suna zarta juna fi tilkal kisal a bisa wannan ɗabi'u ala hasabi awba'ihim a bisa gwargwadon matakansu wa maratibihim da darajojinsu fil ma'arif wajen sani wa annal khaslatayn al madhkuratayn ka sani ɗabi'u guda biyu wanda aka ambata tunasibani halar sa'il suna dacewa da halin mai tambaya wa annahuma khairul lahu kuma su ne mafi alheri gare shi bin nisbati ilaihi dangane zuwa gare shi la ila sa'il musulmi ba ga sauran musulmi ba kire ba aw naqul ko kuma ce innahu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ajaba an su'alihi ya amsa tambayar shi ne bi idafati al-fi'li ilayhi ta hanyar jingina aikin zuwa gare shi liyakun ad'a ila al-amal don hakan ya zama zai fi jan hankalin shi zuwa ga aiwatar da aikin da manzo Allah ya umarce shi wal khabar qad waqa'a mawqi al-amri ba da labari ne ya fara a matsayin umarni ma'ana at'im at-ta'ama wa akri as-salama manzo Allah na sai ya ga cewa ka ciyar da abinci sannan kai sallama amma kauluhu fadan shi da yace takra'u salama ala man arafta wa man lam tarif kai sallama ga wanda ka sani da ma wanda baka sani ba ai tusallim ala kulli man lafita kai sallama ga duk wanda ka gamu da shi araftahu aw lam tarifhu ka san shi ko baka san shi ba wala taquss bihi man ta'rifuhu kar ka kebe wanda ka sani kama yaf'alu kathirun minan nas kamar yanda da yawa daga cikin mutane suke yi a yau ثم إن هذا الأموم sannan fadin ma'ana irin wannan maqsus an keɓe shi bil muslimin ga musulmi fala yusallimu ibtida'an alal kafir farko ma bai da shi mutum yau kafiri sallama an ka san mutum kafiri ne to ba bukatan ka same shi kace masa assalamu alaikum ko idan kun haɗu kaifa yaruddu salam ala al kafir iza sallam to idan da shi kafiri zai yi wa mutum sallama ya mutum zai ansa idan kafiri ya wa musulmi sallama zai shiru ya kyale shi ko ko zai maida to sai manzo Allah ce idza sallama alaikum ahlul kitab idan ahlul kitab yahudu ko nasara ko majusawa sun yi muku sallama fa qulu ku ce wa alaikum ku ce maka assalamu alaikum ka ce wa alaikum wa qad jaa an ibn abbas radiyallahu anhu annahu qala ya zo daga abdullahi ibn abbas Allah ya da shi da baban shi yace ruddu salama ala man kana yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan kuma yarda sallama ga wanda ya kasance ba yahude ne ko ba nasari ko ba majusi zalika bi anna Allah yaqul wannan ko saboda Allah madaukakin sarki yana faɗa cewa wa idha huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha wa idha huyitum idan har za ku yi gaisuwa bi tahiyya gaisuwa irin ta musulunci fa hayyu bi ahsani minha ku yi gaisuwa mafi kyawun wanda aka yi muku aure duha ko kuma yarda kwatankwacin abin da aka yi muku ai idza alqau ilaykum assalam idan sun yi muku sallama wadihan a bayyane bayyinan afili falyakun raddukum bil misli aw ahsani min ya zama yanda za ku maida musu kwatankwacin abin da suka yi muku ko abin da ya fi wannan hadal ladhi yufham wannan shine abin da ake fahimta min qawli bin abbas daga abdullahi dan abbas Allah ya yarda da shi wa li annahu al-aslu saboda shine asali fil aya a cikin aya allati tadalla biha radiyallahu anhu wanda ya kafa hujja da ita misali yanzu idan mutum ya ce maka da yazo sai ya muku assalamu alaikum sai kuka ce masa wa alaikumus salam mun fahimta da kyau kuna zaune mutane suka zo suka ce muku assalamu alaikum kuka ce wa alaikum salam kun maida musu da sallama kwatankwacin abin da suka yi muku amma sun ce muku assalamu alaikum kuka ce wa alaikum salam wa rahmatullah kun maida musu da wadda ta fita su domin ku kun ƙara wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh su sun tsaya kan wa rahmatullah ku kun ƙara wa barakatu to shine fa hayyu bi ahsani minha kuna iya musu sallama da mafi kyawun wanda suka yi muku aure duha ko kuma da kwatankwacin tasu wa idza sallamu salaman ghayr wadi idan sun yi sallamar da ma'anan bai fito fili ba fa amarana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam an naqula lahum manzo Allah yayi umarni mu ce musu wa alaikum qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yace idza sallama alaikumul yahudu idan bai yahudi yayi muku sallama fa inna ma yaqulu ahaduhum dayan su yakan ce assalamu alaikum ba yakan ce assalamu alaikum ba a'a assalamu alaikum mun fahimta idan ya ce assalamu alaikum abin da yake nufi wato lafazin assam lafazi ne mai muni yana nufin mutuwa ko halaka ko abin da ya kama da wannan ma'ana halaka tabbata akan ku mutuwa tabbata akan ku to in ya faɗa haka sai ka ce masa wa alaikum ma'ana abin da kuke yi mana fata kuma tabbata akan ku faqulu wa alaik qal musahihu mai gyara maganin yace was sawab abin da yake daidai al akhdhu bi zahiri kalamin nabiyil karim shine mutun ya dauki zahirin maganan annabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama alaikum ahli kitab idan ahli kitab sun sallama faqulu ku ce wa alaikum sawa'un duk ɗaya ne kana salamuhum wadiha sallaman da suka yi muku ya bayyana au ghairu wadihin ko bai bayyana ba wannan dai shine abin da annabi ya karanta waja an aisha radiyallahu anha annaha qalat yazo daga aisha Allah ya dada ita tace dakala rahadun min al-yahud wasu jama'a daga cikin yahudawa sun shigo ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun shigo wajen manzon Allah tsira da aminci ya tabbata gare shi faqulu sai suka ce assalamu alaikum assalamu alaikum fafahimtuha sai na fahimce ta in ji manzon Allah fakultu sai na ce musu alaikumus samu walla'ana alaikumus samu walla'ana faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mahalan ya aisha sai manzon Allah ce saurara ya aisha fa inna Allah yuhibbur rifqa Allah yana nufin sauki fil amri kulli ita aisha ta ji sun ce assalamu alaikum sai abin ya bata haushi sai ta ce musu assamu alaikum wallana abinda kuke son ya faru ga manzon Allah kuma ya faru a kanku kuma tare da tsinuwa Allah sai manzon Allah ce mata saurara ya Aisha shi Allah yana son sauki fa qultu sai nace ya rasulullah ya manzon Allah awalam tasma ma qalu baka ji abinda suka faɗa ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce mata falaqad qultu wa alaikum abinda nace musu wa alaikum manzo Allah bai bayyana kalman walla'ana ba su sun tashi wa alaikumu wa alaikumus samu walla'ana walaqad nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haqiqa manzo sallallahu alaihi wasallam ya hanimu an nabda bi salam mu mu fara yi wa ahli kitabi sallama faqala ce la tabda'u al-yahuda wan nasara bi salam kada ku fara wa yahudawa ko nasarawa sallama fa idza laqitum ahadahum idan kun gamu da ɗaya daga cikin su fi tariqin akan hanya fadarruhu ila abyaqihi lalle ku kunta ta mace tafi har zuwa abyaqihi mafi kuncin hanya wato daga cikin tsari na musulunci wanda yake ba yahudi ko ba nasare ko ba majusi a garuruwa na musulmi to ba ba shi dama ya tafiya irin tafiyar da musulmi zai yi ba musulmi kana da daman da za ka yi tafiya tsakiyar hanya in dai ba za ka cutar da wani ba amma bai hude ko ba nasare a garuruwan musulmi bai da wannan dama dole ya tafiya a gefen titi saboda bai kai matsayin da zai hau tsakiyar hanya ba irin abubuwan hawa na alfahari masu tsada da yahude ko ba nasare ba zai hausa a garuruwan musulmi ba haka nan manyan tufafi masu tsada wasu gine-gine na alfahari wani abinci mai tsada to amma yau an waye gari kusan kamar musulmi al'amarin nasu ya canza sani bayan da suke da ƙarfi yanzu na su ne ba su da ƙarfi bayan da su ne jagora yanzu su ake jagoranta bayan da suke ba da umarni yanzu sai ake ba su ake ba umarni ina mamaki kwarai yadda musulunci ya rauni a yanzu dukkan wasu sha'air alamomi na musulunci abinda ke nuna matsayin musulmi da jin izzar shi da nuna ƙarfin shi yanzu al'amarin ya canza ba haka bane shin anya ba mun tambayi kawunan mu ba me ya ko da darajar mu da kimar mu da izzar mu da buwayar mu da karfin mu zuwa halin da muke rayuwa a yanzu da duk wanda ke bibiyar abin da ke faruwa a kasashen duniya a yanzu kasan cewa kasashen musulmi ke cikin halin wahala su ke cikin halin rikici me ya kawo haka idan ka dawo gida ka kalla abin da ke faruwa a ƙasa shin musulmin ke shan wahala a ƙasar ko wanda ba musulmin ba musulmin duk inda kaji ana kai hare-hare musulmi ake kaiwa har-hara in kaji an kore dabbobi nasu kaji an yi kidnapping din mutane an yi garkuwa da su dai musulmin ne an bude wa mutane wuta a makabarta musulmin ne duk wani abu mai hadari musulmi ne ake wa shin anya ba za mu sanya alamar tambaya da ke jawo haka ba lalle akwai asbab akwai dalilai da yawa bayan Allah shi da kanshi tabbatar da cewa walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin girma da buwaya da matsayi ya tabbata ga Allah da manzon shi da mu'minai yau sai kai tambaya ina izza ina girma ina karfin fada aji da musulmi ke da shi a yanzu babu wannan me jawo haka wallahi saboda mun bar addinin mu muna bin abin da ya mara dadi a cikin zukata bayan da za a yi bayan mun kasa sifantuwa da sifa ta imani sifa ta imani wadda za ta gada mana da matsayi a wurin Allah sannan Allah ya ci gaba da rike mana matsayin mu mu kasance masu kwaljini mu kasance masu haiba ko muna saba wa Allah abu ne wanda ba zai yi ba yanzu ƙarya ta zama sauki cin amana ya zama sauki kowane irin laifi ga nan arha abinda baka tsammanin za ka gani za ka gani yanzu menene abubuwa mafi laifi ba a kama mutum a yanka shi ba a samu gawan shi nawa ake yi a kama mutum a yanka shi a haura gidan mutum a daddake shi a ɗebi dukiyar shi in hali ya kama a kashe shi a kai shi nawa ake yi abu mafi muni a ce a kama mutum a kwankwale mar ido a cire mar hanci a cire wani sahin jikin shi an san tsafi za a yi da wannan gawar mutum nawa ake tsinta a same shi da wannan wani kabari za a ja iske ma an tone kabarin an fiddo na cikin kabarin an yanyanke wani bangare na cikin shi an tafi me kai wannan muni kuma dan Allah al'umma sai ta yi haka ta zauna lafiya kuma kai haka har yanzu so kake kafiri kanka ji tsoron ka yo me kake wanda kafiri tsoron ka lalle ne sai mun yi kokari mun gyara dangantakar mu tsakaninmu da mahalicin mu idan muna son abubuwan mu su dawo daidai Allah sauka iman na'am sai manzo Allah yake cewa wa fi hadisi Jabir idza laqitumuhum idan kun hadu da su wa lam yusammi ahadan bil mushrikin anan manzo Allah bai ambaci daya da shi mushrike ba yace idarruhum ma'ana ku danna su ku tirsasa su wa alja'uhum ku takura musu sai sun yi tafiya a gefen titi amma kar ku ba su dama su hau kan tituna su yi tafiya gabar magana na 110 addu'a'u inda sama'i siyahi diki addu'ar da mutum zai yi idan yaji carar zakara wa nahiqil himar idan mutum yaji kukan jaki manzo Allah ce idza sami'tum siyaha dik idan kun ji sauti ko carar zakara fas'alullaha min fadlihi ku roki Allah fadalan shi fa innaha ra'at malaka saboda mala'ika ta gani idan zakara ya cara mala'ika ya gani to a lokacin ku yi addu'a wa idza sami'tum nahikal himar idan kun ji kukan jaki fata'awwazu billahi minash shaitan ku nemi tsaron Allah daga shaitani fa innahu ra'a shaitanan shi jakin shaitani ya gani sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisi huwa Abu Huraira shine hadisi ne Abu Huraira Allah ya dade shi kale ce nahik akan ce annahiqu wan nahaq wan nahaq sautul himar shi ne sautin jaki ƙauluhu faɗan shi da ya ce addika in an ce addika jam'udi jam'i ne na zakara addika zakaru addik zakara amma al'amur bil isti'aza amma umarni da manzon Allah ya yi a nemi tsari inda na hikil himar a lokacin da jaki ya yi kuka fali hudurin shaitani kuna saboda shaitan ya halarci wurin fadukurillaha ta'ala yuqriduhu a ambaci Allah sai ambaton Allah ya kore shedana wa amma su'al amma roƙon da za a yi wa Allah min fabalihi fabalan shi inda siyahiddi a lokacin da zakara ya shara fali huduril malaki huna saboda akwai mala'ika a wurin faddu'a'u aqrabu ila al-ijaba a daidai wannan lokacin addu'a daidai take da ansa in an yi fi zalika al-waqti a wannan lokaci li'annahu rubbama yu'ammidu al-malaku sau tari in kayi addu'ar mala'ika zai ce amin ala du'ayi akan addu'ar da mutum ya yi fa yi jibullahu ta'ala du'a'ahu kuma akwai yiwuwar Allah maɗaukakin sarki ya ansa addu'ar mutum da haka idan mutum ya tashi sai ji zakara na shara to mutum ya yawaita addu'a in aka yi muwafaka ya addu'ar mala'iku suka ce amin addu'an shi ya ansu kenan wurin idan ko mutum ya ji haushin kukan jaki to akwai shaidani a wurin zai samar wasu wasu idan ya nemi tsarin Allah ya addu'a ya nemi tsari daga Allah to sai Allah ya kore shi dan daga wannan wurin gaba magana na 111 yace addu'a inda sama'i mubahil kilab bil layl yin addu'a yayin da mutum ya ji kukan karnuka da dare manzo Allah ce iza sami'tum nubah al-kilab idan kun ji haushin karnuka wa nahik al-himar da kukan jaki ko nahik al-himamiri kukan jaki billai da dare fata'awwazu minhunna to ku nemi tsaron Allah da gare su fa innahunna yaraina ma la tarawu saboda suna ganin abin da ba ku gani kare na ta haushi da dare jaki na kuka suna ganin abin da ba ku gani ku nemi Allah madaukakin sarki ya muku tsari da abin da ke gani sahabiyul hadis sahabin da ya rawaita hadisin huwa Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu shine Jabir dan Abdullah Allah ya da shi wa inna ma qayyada ta'awudha ya qayyade neman tsari idan sami'u nubahal kalbi idan sun ji haushin kare wa nahiqal himar da kukan jaki bil layli da dare li'anna al-layl saboda dare وقتن تشار الشياطين لوكتي ne da shaytanu ke yaduwa falidalik saboda haka kala sai manzo Allah ce fa innahunna yaraina saboda karnuka da jakai suna ganin mina shayatin suna ganin shaytanu wal jin da aljannu ma la tarawna abinda ba ku gani antum wa amma bin nahar amma da rana fa yumkin an yakuna an-nabahu wan-nahi li illatin ukhra tayu idan kare ya haushi da rana ko jaki ya kuka da rana wani illa ne daban wani dalili ne daban amma ba shaidani ya gani ba wa in kana hadhihi illa mawjuda fil layl idan wannan illa ta kasance akwai ta daddare lakin da ghalib fil layl sai dai mafi rinjayen abin da shari'a ta tabbatar na faruwa da dare shine ru'yatu shayatin ganin shaidanu da wa'annan dabbobin suke yi wal hukmu yaduru ala ghalibi shi ko hukunci na kewaya zuwa ga abin da ya fi rinjaye a shar'ance shari'a ta tabbatar da karnuka na yau ta haushi da dare idan sun ga shaidani mun fahimta to tare da wani sa'in zaka ji karan na haushi ba shaidani ya gani ba watakila ya ga giccin mutumin da bai yadda da shi ba amma zai ya haushin amma dai a bisa ɗabi'an shi a shar'ance yawaita haushi da dare idan ya ga shaidani to wannan yasa da ka ji haushin kare da dare ka nemi tsarin Allah maɗaukin sarki ko kaji kukan jaki wallahu alam Allah shine masani sai gabar magana na sha biyu addu'a liman sababtahu qala sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Allahumma fa ayyuma mu'min sababtuhu faj'al dhalika lahu qurbatan ila yawmil qiyamah dukkan mu'minin da na saki harshe akan shi Allah ina son ina son ka sanya wannan abin ya zama kusantar ka zuwa gare shi ranar alkiyama ma'ana ya zama wannan shine kafara sahabiyul hadis sahabin da ya roshi hadisin wa abu huraira shine abu huraira Allah ya dade shi qala al-qadi iyad rahimahullah al-qadi iyad ya fada Allah ya masa rahama yahtamil an yakuna ma dhakarahu min sabbin wa du'ain غير مقصود ولا منوي زي abin da yake nufi kalmar sabbi wato shine sakin harshe bakar magana ko zagi wa du'a'in ko kuma addu'a ya zama ghairu maqsud ba abin da ake nufi ba abin ya faru ba bisa niyya ba wala manwiyin ba tare da an yi niyya ba walakin jara ala adatil arabi sai dai wannan ya gudana ne akan al'adar larabawa fi da'ami kila fi da'ami kalamiha wajen tabbatar da zancenta su larabawa kenan wasilatu khitabiha da kuma sila ta maganar larabawan inda jarhi idan za a faɗi illan wani wa ta'kidu lil atbi da kuma tabbatar da zargi la ala niyyatu qu zalik ba ana nufin hakan ya faru ba ka qaulihi aqra halqa kaman balarabi yakan ce aqra halqa wata ribat yaminu wa wato kalmomi dai da ake faɗi misali zai zama an faɗi kalma amma ba ita ake nufi ba misali yanzu idan mun ɗauka ko a hausa mana irin wannan misali yanzu a larabci za a yi magana zai gaba ce sakilat ka ummu babar ka walin ka ta yi kalmar sakilat ka ummu ɗan ka dubi ma'anan ba ta da kyau to amma akan faɗe ta ba haka balarabe ke nufi ba misali yanzu kamar bahaushe zai yi abu sai ka je su a shegi nawa ne kalmar shegi in ka fassara ta me take nufi to a sai aka fito da ita a usulubin da in an gaya mutum sai ji kamar yaban shi akai an ce shegi wane shi kuma sai ya ji daɗi kamar ya duba jinta ko kuma ka wanda kai kuma matsalan kawai baka da imani kuma sai ya dariya to amma mutumin da kace baya da imani ko baka tausayi yanzu kamar nan yayi wani abin da yake jara'a ne to irin waɗannan kalmomin zaka same su maujuda ne a cikin kowane yare da haka fa ashfaqa min muwafaqati amsali alqadar wato sai yaji tausayin muwafaqa da kwatankwacin wannan cikin abin da kaddara za ta hukunta fa ahada rabbahu wannan yasa yayi alƙawari ga ubangijin shi wa ragaba ilai ya kuma kwadaita an yaji alzalika alqawl zai sanya wannan maganin ya zama rahama rahama wa qurban da kuma kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki wanda shine ake fatan ya yafe idan an samu kusakurai to ina ga 'yan uwa nan za mu dakata insha Allah da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu dadan shi wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalli ƙasar da kafin shi da kafirai abin da ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah musu gafara mu da muke da rai Allah ya ba mu da imani yan uwanmu da ba su lafiya a gida ko a asibiti a Allah ya ba su lafiya waɗanda suke lafiya kuma Allah ya ƙara musu lafiya muna da kai Allah ka ɗaukaka addininmu na musulunci kamar yadda ka alƙawalta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yunƙurin cutar da addininmu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna da kai Allah ka mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙon kai Allah ka samu karfin zukatan mu ka samu karfin shedani idan ajalin mu ya zo Allah ka ba mu suka da imani kafin nan satin da ya gabata mun samu sunaye na mutum ashirin wanda kusan da su ne za mu yi katiman darasin mu na wannan shekara insha Allah don na gaya muku cewa a satin ƙarshe za mu yi as'ila ga ɗalibai waɗannan as'ila kuma na zaburarwa ne a matsayin wato zaburar da himmomi na ɗalibai kuma na ce muku taƙila tambayoyinmu za su iya haɗawa da abin da ya shafi sira hadisi fikihu alƙur'ani da kuma abin da ya kama da wannan insha Allah wasu tambayoyin zai zama suna da wahala wasu ba su da wahala to abin da nake ba ɗalibai shawara duk wanda aka yi muwafaka tambayar da aka bashi ya ansa ta to kar mutum yayi girman kai ya dauka cewa ya fi wancan da ya kasa ansawa haka nan wanda aka yi muwafaka bai iya ansawa ba kuma kada ya dauka cewa har wayo wani abu ne wanda bai iya ba zami ne kawai saboda zabura da dalibai abun na nishadi gore da gaske sati biyu ko uku da suka wuce mun yi wannan musabakar da yan uwa maza su kam suna da himma da kwazo ba kamar ku ba kuma har da suke yi ta gaskiyar gaske to amma abin da ya bada mamaki ɗalibin farko da ya fara tambaya sai shi a bashi tambaya ta ɗaya littafin da muke karantawa jami'u durusul arabiya mun yi darasi na ɗari da biyar daidai a wannan ranar tambayar shi ne yaya sunan wanda ya wallafa wannan littafin sai kasa an sawa kana karanta littafi sama da shekara biyu amma yaya sunan kuma in ba danda na gaya muku ba ko ku da zan ce muku yaya sunan wanda ya rubuta hisnin musulun ba kowa zai yi an ba mun fahimta saboda muhimmantu da karatun kawai amma misali da kafin nan zan ce kowa ya ajiye littafin shi in tambaya sunan wanda ya wallafa littafin wannan to ta in an samu wanda za su ansa ba su siyasan hannu to shi a matsayin irin wannan an tambaye ka ka iya ba da ansawa shi ke nan fani'ima wani a gefe guda bai san tambayar ba amma jin ansa yanzu ya karu in ka kasa ansawa abokanka wanda kuke musharaka za su ansa insha Allah idan sun ansa fani'ima idan sun ansa sai mu ba in sun kasa sai mu ba da dama ga 'yan kallo sai su ba da ansa to kamar abinda muke gani insha Allah yanzu abinda ke gaban mu wannan littafin darussa kadan suka rage mana tunda ina tsammanin zai je kai mu bayan azumi shawarar da nayi bayan azumi bayan kammala shi littafin da za mu karanta shi ne arba'una hadis na san kun karanta shi a makarantun na san kun san shi amma za mu yi marsalan karatun da ba irin shi a makaranta ba kun fahimta za mu karanta arba'una hadis salan karatun da ba irin shi kuka yi a makaranta ba wannan kuma dan ya share mana hanya zuwa karanta littafin umdatul ahkam da za mu yi bayan mun kammala shi kuma a cikin darasin da za mu yi na arba'un hadis ina son musharakar ɗalibai idan na karanta hadisin na fassara shi to zan fuskantar da tambaya zuwa gare ku menene fahimtar ku a cikin hadisin wani zai iya cewa eh ni a cikin hadisin na fahimci wajabci na aiwatar da abu kaza ko musabbacin aiwatar da abu kaza saboda gabar magana kaza ko kuma na fahimci haramci ko hanin shari'a akan aiwatar da abu kaza saboda kaza da aka ce ko na fahimci fadalan abu kaza saboda abu kaza da aka ce shi kuma anan zai iya gane irin karfin ku ta hanyar binciken ku abinda ke da hadisin da sauran littafan fiqhu daban-daban wannan zai ba mu dama in Allah ya sa ran mu kai lafiya mun kammala 40 hadis mun fara karanta umdatul ahkam umdatul ahkam littafin fiqh ne zamu koyi alwala a ciki zamu koyi sallah duk abin da ya shafi ibada to anan sai mu iya gane yaya zamu yi ibada ya zamu fahimci abin da ke cikin ta kun fahimta da haka darasin da zabi bayan nan ba ni kadai bane zan yi kamar yadda kuke gani yanzu ku zo kowa yi shiru ni ina yi a dole zan yi tambaya kuma yau da gobe zan ga suwa ke musharaka suwa ba su musharaka mun fahimta idan na ga mutum shiru din shi yayi yawa kullum bai ce a komai to wata ran zan ga ba mutum aiki kwarai dan mutum kawai ka zo kai shiru kullum kai baka ce a komai a'a duk wanda shiru din shi ta yi yawa to fa zan ba mutum aiki amma dalibi ya rika fafo masa yana dan yunkuri haka to kaza ne ko da faɗa ka yi ka kuskure to mun san dai cewa akwai niyya ta ka yin wannan ina ga zai zama alheri gare mu in Allah maɗaukin sarki ya yarda sannan masu musafakar mu ta hadisi akwai wanda ya haddace hadisin arba'in kawo yanzu duka babu saura biyu ya rige miki a kiyo gari wani kina da arba'in da nawa kenan arba'in daidai gare ki yanzu biyar rage miki to ga mai arba'in daidai akwai mai talatin da biyar na wake talatin kina talatin to ke kina binta baya tana da arba'in kenan ruwa to abinda nake son Allah yarda musabakan mu ta hadisi za mu ƙara ba ku dama zuwa bayan azumin Allah ya kai mu amma satinmu na ƙarshe zan so in ji kowa abin da yake da hadda ko kuma koda daga nan zuwa rana ce wanda ya san ya ƙi da rufe hadisi arba'in da biyu ya gaya mini saboda muna da kyautuka mataki na ɗaya na biyu na uku wanda ya fara cewa ya haddace daga na uku kuma sai mu ja layi duk wanda ya haddace bayan nan Allah ya bashi lada mun fahimta kuma sai ya kokari ya samu abin da zai samu idan mun zo musabaka abin da ya sanya zan ba ku watan azumi a ci gaba da harda domin wanda suka kammala harda hardan su yi kwari wanda ba su kammala ba kuma su samu damar kammalawa cikin kwanakin azumi da abin da zai biyo baya har sai idan mun dawo hutu to sannan sai mu daɗi ran da ya kamata mi hatta su maza a darasin mu na sayyid bukhari su ma muna da musabakan hadisi bayan wannan yanzu in tambaye ku wanda kuka yi hardan hadisi da ke kika yi tunanin ku sai kina da arba'in da Allah ba ku ji daɗi ba yanzu inda ba mu ce ku haddace ba ko haddace to amma yanzu da aka ce ku haddace yanzu watakila an share miki hanya nan gaba in aka sake baki su hadisi arba'in aka ce ki haddace suna gagara ba su gagara kuma na san nan gaba za ku iya sa kanku wani aikin da ba ma makandar sanya ku ba kun fahimta wata ran ba ma littafin hadisi ba karshen ta sai ki ɗauki wani matani wanda bai wuce feji arba'in ba ki ce bari in jarraba har da shi wannan kuma zai zama amfanin Allah yadda mun fahimta to Allah ya mana muwafaka Allah ya datar da mu abinda muka faɗa zama dai Allah ba mu ladan shi wannan musa mutu da Allah ya kai mana wata yar uwa daga cikin abokan karatu ta rubuto cewa a Allah ya nufaci ta tayi aure kuma tana bukatan a saka ta cikin addu'a Allah ya sanya albarka cikin auren su kuma Allah ya ba su zaman lafiya ita da mai gidanta to muna taya ta murna gore da gaske muna roƙon Allah ya sanya albarka cikin auren Allah ya ba su zaman lafiya kuma Allah ya kauda sharrin shedan tsakanin shi da ita Allah ya arzuta su da zurriya ta gari muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya hada su ma'auratayya a nan duniya Allah ya tabbatar da auren su su kasance ma'aurata hatta a gidan aljanna muna fatan auren ya zama shine dalili na samun rahamar su da tsiran su gobe da kiyama Allahumma ja'alna fid dunya muhtadin wa fil akhirati marhumin wa bi ta'atika amilin wa bi kitabika muhtadin wa bi sunnati rasulika akhidin وفي الليل قائمين وبالنهار سائمين ولنعمتك شاكرين ولآلائك حامدين وفي عبادك صالحين ومن البلاء محفوظين ومن الشدائد محجوبين وعند الموت فرحين وفي القبور ثابتين وفي النشور آمنين وفي الحوض واردين وفي الجنة سالكين ومن النظر إلى وجهك الكريم متمتعين وبرضوانك فائزين وعلى أعلاء الليين ساكنين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين